والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci yau ashirin ne ga watan ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 445 wanda ya dace da 30 ne yau ko ga watan uku hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 89 ƙarshen aya ta 88 cikin wannan sura mai albarka suratul kahaf yau za mu tashi a farkon aya ta 89 daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna da ke nan unguwar fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa wannan gari namu albarka kafin mu fara karatu akwai wanda takarda da aka mika min yanzu ina hanyar shiga nan dangane da neman addu'a duk da abin da aka rubuta bai fito sosai ba kamar bayanin da aka yi a kamar yaro ne ke da shi wanda bisa ga dukkan alamu kamar ba sa tare a gari ɗaya kamar ya musu alkawari zai azumi a gida amma kuma in mun kira layinsa baya shiga bi ma'ana bai zo ba kuma ba a samun shi a waya yila yana wani wuri ko neman kuɗi ko makamancin haka to allah ta'ala ya ya sa lafiya na farko kenan allah sa ba kashe layin yayi ba yauwa saboda ko ba so ya zo ko kuma watakila halin yau zuwan kanta aiki ne galibi idan mutum yana wani gari to mentalitin mutanenmu shine kawai yana samun kuɗi wanda kuma ba haka bane ba mafi yawan mutanen mu haka yau da an ce kana lagos ko kana port harcourt ko kana abuja kana can kana fama a ramma sai a ce kawai ana can yana ta samun kuɗi wallahi kila allah kaɗai san halin da yake ci kuɗin motar zuwa gida ma bai da shi an gane ko kuma ga demand duk wanda ya baga masa waya neman kuɗi zai yi ina fatan fahimci na abin da kyau to akwai possibility kila ya buga ya buga ya ga zuwan ba zai yiwu ba shi ko bai da amsan da zai ba su kawai ya canja layi ko ya kashe waya in an gama koran sallah sai ya bude ba da an gama azumin ba to Allah ya sa lafiya da a ce wani abu ne na rashin lafiya gwanda a ce kashe layin yi amma di lafiyar shakalo muna fatan haka Allah kuma yassare ya ainihin warware duk wanda ke cikin kunci ko damuwa dole mu dinga ba junan mu uzuri wannan yana da mahimmanci a rayuwa al'umma mu ba ta ba da uzuri kwata kwata idan mutum ka saba bashi kuɗi yau ka bashi next week ka bashi sati biyu mai zuwa wata ran ka tambaya in ya tambaya baka bashi ba sai dinga zage shi bai san kai a wani hali kake ciki ba to al'adar mutanen mu kenan wanda ga duk wanda ya zauna a wasu wurare yanzu misali ka ɗauki yarbawa zan ba da misali da su na zauna da su za ka ɗauki kyauta ka ba biyar bi misali in kun haɗu da shi ka ba shi misali da safe ko ka haɗu da yamma zai ƙara gode maka an gane ko in kun haɗu gobe zai ce ma thank you for yesterday ina fata an gane haka za ku yi ce har a yi kwanaki da yawa ce thank you for that day to kaga yana appreciating abun amma shi bahaushe so yake ka kara mishi kuna haɗuwa allah allah yake ka karo kuma in kuma baka bashi ba yau to allah da gobe baka bashi ba jibi ya zage ka wani ya koma marowaci wallahi mu ji tsoron allah mu gyara wannan shine gaskiyar magana ba wanda zai baka kullo in ba allah ba allahu ya in tarakta su'alahu wa gunayu adam hina yus'alu yaghdabu in ji wani mai baiti allah ji kamala bakar mamul gumi ya ce shi faɗan adam ba abin da ya tsana kamar kawo haka allah halicci ɗan adam inda mutum kullum zai zo wurinka ka ɗauki ƙasa ka bashi ƙasa dai kaga iba kawai za ka yi ka bashi wata ran sai ya gaji ce ka tsuguna ka iba mana to da allah mu dinga ba juna uzuri wallahi mai bayarwa a korar da shi ma bai da shi wannan shi ne gaskiyar magana musamman irin yanayin da ake ciki a yanzu allah sauƙaƙa mana sai tsokaci game da in ba kamar yadda muka sani duka yau muna ashirin daidai ga ramadan wanda zai kama yau daren ashirin da ɗaya yana cikin darare masu albarka masu tsada ya tabbata a cikin hadisi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi lailatul qadari a cikin autar na ƙarshen na goman ƙarshe in an ce autar shine 21 23 25 27 29 amma dai kwanaki goman duka suna da falala amma mentalitin mutanen mu cewa ana samun lailatul qadari a daren 27 sai ya zama mutum ba zai komai ba sai wannan ranar kaga duk masallatai sun cika watakila ma lailatul qadarin ta wuce dan annabi ya ce caccanjawa take a cikin dai wannan kwanaki goma to idan kai ibada a kwanaki goma gaba daya to ka samu insha Allah ina fata an gane amma ka ce kana jiran wani dare shine to wannan kuskure ne lailatul qadarin ba ta canzawa domin daren da aka saukar da qur'ani baitul izza din ma ba daren 27 bane ba daren 25 ne hadisi ya tabbata akai hadisi ingantacci sannan an yi zamanin manzan Allah alaihi salatu wasalam da ta faɗo a daren 27 din wanda shine hadisin da wasu suka makale mishi to abin da ke akwai shine mu dage mu raya dararen gaba ɗaya da ibada to tabbas mun dace da lailatul qadari idan kai ibada a wannan daren kadai zaka samu ladan ibadan sama da shekara 80 da uku da wata hudu ina fata an gane domin Allah ce lailatul qadri khairun min alfi shaharin daren lailatul qadri alkhairin shi yafi wata dubu ya ce ne yafi wata dubu to ka ɗauki iya wata dubu ne kawai idan kai lissafin wata dubu zai baka shekara 83 da wata hudu chip shine lissafin wata dubu ina fata an gane da wannan ne muke tsere wa al'ummomin da suka gabace mu sai ka ga mutum ya shekara dubu a raye kama annabi nuhu ya haura shekara dubu an gane ko shekarun wa'azi kawai shekaru 950 an fahimci na abin da kyau to akan haka lailatul kadari tana fadowa ne cikin goman karshen nan mu dage mu raye wannan dararen da ibada abu na biyu mu yawaita faɗin allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni na na aisha ta cewa annabi yanzu inda a ce na san yau ne daren lailatul kadari me ya kamata na faɗa a cikin wannan daren sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni malamin suka ce ka kalli abu uku anan mai tambayan da wanda aka tambaya da amsan da aka bada ita mai tambayan sunanta na Aisha babanta ya fi kowa matsayi cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu matar annabi ce na uku a cikin matan annabin wanda suka zauna tare ya fi son tafiye da kowa ina fata an gane a matan shi in banda khadija babu wanda ke gaban aisha to ta fi kowa a cikin matan nan da suka zauna tare su tara a lokaci daya don na khadija ba ta zauna da kowa ba ita kaɗai ta zauna tare da annabi to sannan wa aka tambaya shine manzan allah alaihi salatu wasalam wanda ake mishi wahayi to daga nan za ka gane girman amsan da aka bayar wacce ta tambaya ɗin tana ƙaunan wanda ta tambaya mai ba da amsan yana ƙaunan mai tambaya ashe sai ya zaɓo kenan ina fata an gane to kaga in Allah ya amshi wannan addu'an kai kan ka huta to mu yau maimaita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kalmomi ne guda uku kawai ya Allah innaka afuwun kai mai yafiya ne tuhibbul afuwa kuma kana son yafiya fafu anni to ka yafe min to in Allah ya amshi wannan addu'an da izinin Allah za ka ga canji a rayuwanka Allah ya amsa mana gaba daya sannan sai abu na ƙarshe dangane da sallan tarawihi a asham da tahajjud da waɗansu sukan ce sai dai a yi guda ɗaya ba za a yi biyu ba kuma wasu su shaddada ma a kai kaga sun matsanta kama in kai ɗayan ma ka saba wa Allah ne to kaga a cikin mu'asirun in ka ɗauki malamai mu'asirun na wannan zamani imam al-albani rahmatullahi alai shine ke da wannan ra'ayin wanda ya tsaurara daga nan sai ɗaliban shi da suka yi rubuce-rubuce irin su alibin alibin abdulhamid irin su sulemul hilali da ire-irensu amma an ka duba manya-manyan malamai sa'annun shi ɗin a karatu sun saba mishi ina fata an gane kuma suna da dalilai ya fi shurin masaki dalilansu sun fi nashi yawa kuma sun fi nashi ma ƙarfi su hadisi da suka kafewa ake ta rigima da su shine hadisin na na aisha ta ce annabi la ya zidu fi ramadana wala fi ghairihi annabi baya karawa cikin ramadan ko a wajen ramadan ala ishida ashara raka'a ko raka'at sama da raka'a goma sha ɗaya to sai ta ba sahabin labari mai tambayan nata ta ce fala tas'al an husnihinna wa tulihinna amma fa sallan da annabin yake karka tambayi kyawun sallan da kuma tsayin sallan ta ce yana raka'a hudu a jere sannan ya zauna ya tahiya ya sallama in ne kabbaran harama baya zama sai a raka'an karshe raka'a hudu yake zama guda daya sai ta ce tsayi wanda yake tsayin ta daidai yake da ruku'u in ya dago daga ruku'u kafin ya je sujjada jimawan shi kama a ruku'u in ya je sujjada zai jima in ya dago ya zauna wato kafin a yi raka'a ɗaya kawai mintuna ne masu yawan gaske ta ce sallah ne mai tsayi sai ya raka hudu ya zauna ya huta sannan ya kara tashi kuma ya sace kawo raka a hudu ta ce karka tambayi tsayin sallan tsayin sallan fa take magana da kuma kyawun sallah to he suka kafe akan wannan hadisin nan duniya ba za a kara akan raka a sha ɗaya ba to sai aka ba su amsa da cewa na farko akwai hadisi ingantacce ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba da annabi a maganan shi wanda kuma ana gabatar da magana annabi akan aikin shi idan annabi aikata abu sai ya faɗi wani abu to magana ake ɗauka a bar aikin don ta yi wa aikin khususiyya ne akwai abin da ya shafi annabi shi kaɗai kun gane wani abin da kyau sannan annabi kuma sallan tahajjud shi kaman wajibi ne akan shi a kowane dare ba sai ramadana ba shi yasa in ya makara bai yi ba sai ya yi ƙara'i kafin azahar tsakanin sallan asuba da azahar sai ya rama wannan tahajjud din ina fata an gane to saboda shi wajibi na akan shi dole kullum sai yayi sai ya daukan makan shi abin da zai iya kun fahimci wannan abin da kyau to shi yasa wani daga cikin sahabbai ya tambaye shi hadisin Abdullah bin Umar dangane da sallan dare sai ce salatul layli masna masna ku kalli wannan kalma na yanzu karantarwa yake salatul layli wannan kuma a cikin ɗaki Aisha ne kawai take ta ganshi ta bada wannan labarin yace salatul layli masna masna sallan dare raka'a biyu ai sallama raka'a biyu ai sallama kaga mutlaq kenan annabi bai ce ba da kai raka'a kaza kar ka kara abdullah bin umar yace haka annabi karantar da su har yace ma fa idza khashi ahadukum subha falyutir bi wahida idan ka ji tsoron kana ta yin sallan kana ta yi baka an karaba alfijir ya kusa fita to kai wutiri raka'a daya ina fata an gane wannan kenan abu na biyu akwai wani sahabi malik bin huwairis wanda shi aikin shi rikewa annabi buta zai alwala an gane ko hidiman da yake wa annabi ke ne ibi ruwa ya zuba ya mika wa annabi wata ran annabi ya ce da shi sal ma'ana wannan kalmar shine ka tambayi duk abin da kake so tambayi duk abin da kake so ina ma ce malam musa ne da an sha tambayoyi to shi sai ya tambayi abu guda daya ya ce as'aluka murafaqataka fil jannati ina roƙonka na makwabce ka a gidan aljanna a ce ko layin mu ɗaya ko unguwar mu ɗaya ina fata an gane ba a ce ba annabi na jiyare shi yana wurin juli kaga an ko yana bomala kaga an samu matsala yana so ya zamo shi ma yana inda annabi yake to annabi sai ce da shi fa inni bi kasrati sujudi ka taimake ni da yawan sallah yawan sallah sai bar kofa a buɗe ya ce masa raka a goma sha ɗaya za ka yi kar ka ƙara ya ce kawai ka taimake ni da yawan sujjada yawan sujjada shine yawan sallah kun fahimci wannan abin da kyau sannan kuma aikin sahabbai ya saba wa haka aikin sahabbai sun yi sallan asham raka 23 ya tabbata gashi nan cikin muwatta malik ina fata an fahimci wannan abin da kyau sannan idan ka ɗauki aikin magabata gaba ɗaya ba sa kan wannan fatawa zai ce maka 99% na magabata ba mai wannan ra'ayin sannan a yau kuma a malaman duniya wanda ake kafa hujja da maganansu kashi 99 ba sa kan wannan fatawa ina fata an gane bayan da za abin da yake bidi'a ne karara su bimbas suna raye ana yin shi a makka da madina ba su yi magana ba ana kyautata musu wannan zaton a babin aƙida da ibada ba sa wasa ibn al-usaymin shine muftin haramin makka har ya rasu duk azumi yana nan a harami ana mishi tambaya yana bada amsa shekaran da zai rasu an kai shi asibiti a america cikin sha'aban ya ci a dawo da shi saboda ya samu ya ramadan a makka an dawo da shi makan fa aka ɗauko shi daga asibiti yana cikin ambulance na asibiti yana ba da fatawa sai a kawo shi ambulance daga asibiti haramin makka shekaran da ya rasu kenan bayan ramadan da kwanaki allah ya tsare shi yana cikin motar asibiti yana fatawa a rama ibn usaimin kenan shi ne muftin haramin makka bayan ya rasu aka naɗa shek abdurrahman ajlan wanda shi na san shi kuma na zauna a gaban shi mun yi karatu a nan haramin ka'aba shi ma ya rasu shekaru kaɗan da suka wuce yanzu ban ma san wa aka saka ba al'ayi hali shine ne idan kai kace kai ra'ayinka shine raka'a sha ɗaya saboda shine fatawan albani ka karanta kiyamu ramadan baka karanta sauran littattafai ba to kar ka ɗauka wanda ya saba wannan kuskure yayi inda matsalar take kenan falatu zaku an fasa kan mu ne muke kan daidai wa ya gaya maka ina fata an gane to ba a tashaddud a cikin addini abinda za ka kara a sallah a yi rigima da kai shine ka ce a zahar raka a biyar ne duk duniya ba wanda zai yadda amma nafila kofa tana bude ko kuma nafilan da take da kaidi kama a ce rakata da alfajiri ka ce an gano raka a hudu ce ta ce a karmakalla kai hakuri raka a biyu ne to duk abin da annabi bai mishi kaidi ba babu nassi a kai ijtihadin wani malami ba zai mai da wanda ya saba wannan kuskure bane ba ne ba ijtihadi ne kawai ina fata an gane imam al-albani Allah ta'ala ya mishi rahama a ijtihadin shi ne wanda kuma malamai da na faɗa sa'annun shi kun gane ma'anar sa'annun shi ko yau ba wai yan kuci ku bamu ba wanda su ma sun kai wannan matsayin da ya kai suka saba wannan fatawan akwai cikakken bayani da babban malamin mu ya gabatar shekara uku da ya wuce dr bashir al-furqan imam malik din najeriya ya yi maganganu na ilimi akan wannan matsala Allah mishi saka mishi da alkhairi Dr. Sani Rijiyar Lemo shekaru kaɗan bayan shi ma ya warware wannan matsalar ya ce babu wani magana in kaɗa wannan masaban ita ce daidai duk wanda bai yi ba ya saba wa Allah ce wannan ba magana ba ce ta ilimi magana ce ta jahilci kun fahimci wannan abin da kyau Allah ta'ala ya sa mu dace za mu shiga kai tsaye za mu tashi aya ta 89 insha Allah me Allah ya ce
أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا kamar yadda muka yi magana jiya sayyidina zulkarnain allah ƙara mishi rahama da yarda ya fara tafiya ya zo inda rana take faduwa ya samu ranar tana faduwa cikin teku a daidai wannan wurin kuma ya samu waɗansu mutane da ya samu mutane a cewa waje da inda haƙauman ya samu waɗansu mutane to ba a san me ya faru ba me ya da su kawai sai allah ya ce muka ce ya zalƙarnai ne ya kai zarkarnai ne in ma an tu'azziba in ma ka azabtar da duk wanda bai karbi da'awanka na musulunci ba wa in ma an tattakhidha fihim husna Allah ya baki zabi ko kuma ka riki kyakkyawan mu'amala tare da shi shi kuma abin da ya zaba shine ce amma man zalama fa sawfa nu'azzibuhu duk wanda ya shirka to lalle za mu azabtar da shi thumma yuraddu ila rabbihi fa yu'adhibuhu azaban nukra sannan kuma a mai da shi wurin ubangiji shi bayan ya mutu ya azabtar da shi azaba mai tsanani azaba mummuna sai ce amma wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'ul husna amma duk wanda ya imani ya aiki nagari yana da sakamako kyakkyawan sakamako ita ce aljanna yace mu kuma za mu ce da shi yusran za mu ce da shi dangane da al'amarin shi za mu mishi magana kyakkyawan magana to a nan sai malamai suka ce haka ya kamata duk shugaba ya zamo ya zamo kaga ya ce fa'amma man zalama fasaufa na azibuhu duk wanda ya taka doka za mu azabtar da shi za mu hukunta shi amma duk wanda ya abu mai kyau kuma zai ga mai kyau to aka ce shugaba ana bukatan ya zamo yana taka duk wanda ya laifi yana kyautata wa waɗanda ba su yi laifi ba kun gane wani abin da kyau suka ce dan kana shugaba la takun ya bisan fatu'sar wala takun rataban fatuksar suka ce la takun ya bisan kar ka zama bushashe mai tsaurin ra'ayi ka takura kowa fatu'sar sai ka wahalar da al'umma wala takun rataban kar ka zama kuma kamar danyen itace fatuksar sai a karya ka to ya zamto kana da tsanani a wajen da aka yi ba daidai ba kana da sauƙi kuma a wurin da aka yi daidai wannan shine shugabanci ka haɗa duka biyu ina fata an gane idan doka ba ta aiki sai a ta laifi amma in an san doka tana aiki ba wanda ya sayi laifi yanzu ka ɗauki irin ƙasan japan shugaban ƙasan japan ya sauka a mulki wanda aka harbe shi kwanan nan akan kwata-kwata wai ana tuhuman shi da miliyan ɗari miliyan ɗari fa miliyan ɗari aka ramakalla shugaban ƙasan japan fa ba wai shugaban ƙasan wani ƙauye ba japan tana daga cikin manyan ƙasashen duniya masu arziki tana cikin g8 kafin su koma g7 bayan su obama sun cire rasha a ciki saboda harkar siyasa to tana cikin g7 kun san g7 ko shine amerika ta ce uwa uba daga nan sai canada france germany italy sai waye china ba ta ciki india ba ta ciki ingila shukura uk uk za ka ci united kingdom united kingdom ko britain sannan sai japan kasashe guda hudu ko ka ce guda e guda hudu suna cikin turai shine france da uk ko britain da italy da germany sai guda biyu suna arewacin america ita american kanta da canada sai ɗaya a gabacin duniya ita ce japan ta takwas ita ce russia aka cire ta saboda rikicin ukraine tun farkon rikicin crimea lokacin barack obama to abinda nake so na kai gare shi idan shugaban kasan japan zai sauka a mulki saboda miliyan 100 ya za a yi ba za a ci gaba dan allah a afirka ma shugaba bai sauka dama wannan kan ku ajiye shi alai tuhuman shi ake faran shi ya ɓaci ya sauka ya ce to na sauka a mulkin ai bincike kar a ce yana mulkin yana da rigan immunity to sai ya sauka ya resign da kanshi ba impeachment din shi aka yi ba ya ce ga kujeran ku kuyi bincike ku ga na ci miliyan ɗarin ko ban ci ba ka duba fa an gane wani abin da kyau to kaga wannan dole kasashe su ci gaba a gwamnan illinois wanda ke jiha ce a us a lokacin da obama ya ci shugaban kasa kun san sanata ne to su amerika za ka iya ka tafi takarar gwamna ko sanata ko shugaban kasa kana sanata kuma kujeranka tana nan ba sai ka yi resign ba su haka dokan su yake idan ka faɗi ka dawo ka ci gaba da sanatanka an gane ko so ka'idar kenan ba sai ka yi resign ba to obama ya tafi takarar shugaban kasa yana sanata ya ci to da ya ci mai zai faru yanzu kujeran shi zai rubuta rizanen shi leta ya aika gwamna cewa ta zan vacant to sai gwamnan yana waya da wani kama a ce wani kwamishina ko wani sakataren gwamnati ko wani babban dan siyasa sai ke cewa a yanzu wannan kujeran ta yi tsada wanda ya bar kanta ya zama shugaban kasa za mu samu kuɗi a kanta sai aka yi rakodin wannan muryan akan wannan aka tura muryar nashi majalisa aka yi bincike kamfanonin waya da hukumomin sanin intanet aka ce tabbas maganin shi ne ya confessing maganin shi ne na farko majalisa ta impeachment ne shi bai kan ko sisi ba fa cewar za mu samu kuɗi shikenan corruption ya shigo ciki aka tsige shi a gwamna aka kuma tura kes ɗin kotu kotu kuma ta tura shi prison na shekara goma har sai da ya zauna har sai da donald trump ya zo shi bayan shekara biyu ya fado ne shi ya ce an yafe mishi tun ai bai karbi kuɗin ba amma dai shugaban ƙasa ne ya gafarta mishi wato ina so ku gane abun ina sallan da azumin yake ina fata kun gane wani abin da kyau allah sauwaƙe to ana so dai shugaba kaga aka muka shekara takwas shekara takwas ko wani abin da ya ga dama da ministocin shi da ma'aikatan shi ba abin da ake da ka yi magana ka soke shi a ce kai maki musulunci ne to abin da ke kashe ma munafunci da son zuciya nakun ya yi taɓar na shekara takwas ba ku yi magana ba yanzu biyar ya zo kuna zage shi saboda shi ba ɗan uwanku ba ne to abin da ya kashe najeriya kenan su kuma yarbawa suna kare shi suma to idan ba mu cire wannan daga tsarin mulki ba har abada ba za mu ci gaba ba shekara takwas ana kashe ƙasa kuma kowa ya yarda sai ɗan arewa ne ko raƙumi ne shi ba za a ce ya laifi ba allah sauwaƙe to haka ake son shugaba ya zamo ya hukunta masu laifi ya kyautata waɗanda ba su laifi ba sai allah ya ce sun ma'at ba a sababa yanzu ya ci gaba da tafiya sun ma'at ba a sababa sannan sai ya rike hanya ibn kasir a cikin tafsirin shi ya ce sun masalaka tariqan sannan sai bi hanya kuma ya gabar kaga ya yi yamma a karon fari ya je mafaɗar rana yanzu kuma ya yi yamma hatta idza balaga matsali a shamsi har sai da ya kai har sai da ya kai inda rana take hudowa shine hatta idza balaga matsali a shamsi har ya kai inda rana ke hudowa wajadaha sai tarar da ranan ta tsulu ala qaumin tana hudowa a kan waɗansu mutane lam naj'al lahum min duniha sitra ba mu sanya shamaki tsakaninsu da rana ba ba mu sanya wani sutura ba tsakaninsu da rana tana hudowa ne a kansu to anan malamai suke maganganu da yawa menene ma'anan ba mu sanya shamaki tsakaninsu da rana ba waɗansu malamai suka ce su mutane ne kawai a cikin jeji kuma a bakin ruwa ba su ma san da waɗansu mutane a duniya ba sun ɗaka su kaɗai ne ba su da gine-gine ba su da ilimin yin gini da za su shiga ciki idan rana ta hudo rami suke su shiga ciki su ɓuya saboda zafin rana wani lokaci kuma su shiga cikin teku saboda rage zafin rana a takaice da ya same su kawai babu wani gini da sunan ɗakin da za a shiga a kwanta da rana ta hudo a kansu kawai take hudowa shine ma'anar lam naj'al lahum min duniha sitra ba mu sanya wani sitira ko shamaki tsakaninsu da rana ba haka ya same su Allah sai ce kazalika kamar haka haka dai abin yake sai malamai suka ce menene ma'anan jumlan nan na kazalika suka ce tana alaka ne da abin da biyo a baya bi ma'ana hatta idza balaga matsali ash-shamsi har ya zo mafudar inda rana ke hudowa waje da haitarar da rana ta tsulu ala qaumin takan hudu akan waɗansu mutane lam na ja'allahum min duniha sitira ba mu sanya ba sutura tsakaninsu da rana kazalika abin da ya faru a can shi ya sake faruwa a nan ba sai an maimaita maka ba ina fata an gane menene ya faru a can kulna ya zalkar ne ni in ma an tu'azziba ina fata an gane har zuwa ƙarshe to Allah sai ce ka kazalika an fahimci wannan abin da kyau shi yasa da wannan ne malami ma suke ba da amsar cewar menene matsayin kiran Allah da Allahu Allahu Allahu mutum kwane na Allahu kawai ban gane ko kun gane ba kun sa akwai yan uwanmu da ke wannan abu to sai malami suka ce in ka ce Allahu to me ban gane ko kun gane abu ba yanzu na zo na zauna ne ta kiran aramma aramma aramma na kwana ce me kake so in aya ne a ja to idan kana ta kiran Allah da wannan sunan ba ta zama jumla mufida ba Allahu imana abu kaza ya Allah gafarta min ya Allah ya yi min kaza ya Allah bani kaza wannan shine addu'a amma kai ta kiran sunan kawai sunan zalla to sai su suka ce a ya halatta suna da dalili ma daga Qur'ani ina dalilin yake suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana magana dangane da ainihin kafurai suka ce ma an zalallahu ala basharin min shay'in sai Allah ya ce kul man an zalal kitaban ladhi ja'a bihi Musa tun daga ma qadarullah haqqa qadarihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in sai ce kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum walillahu sai suka ce to ga hujjar su nan kul kace Allahu ina fata an gane suka ce daga hujja cikin Qur'ani sai muka ce to bari mu ba ku amsa abinda ayin take magana wa ma qadarullaha su kafirai ba su girmama Allah ba haƙa ƙadarihi haƙiƙanin girmama shi iz ƙalu a lokacin da suka ce ma an zalallahu ala basharin min shai ƙarya ne Allah bai saukar da komai akan ɗan adam babu wani annabi da aka turo ko wani littafi duk tatsuniya ne ba wani attaura ko linjila ko wani annabi isa suka ce duk ƙarya ne kafaran makka kenan sai Allah ce ulka tambaye su man anzala alkitaba allazi ja'a bihi musa wane ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi ina fata kun gane taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukfuna kathira duka wannan bayani a taura ne wa ulimtum ma lam ta'lamu a cikin littafin an sanar da ku abin da ba ku sani ba qulillahu kace da su Allah ne ai ma'ana qulillahu allazi anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa Allah ne ya saukar da littafin da Musa ya zo da shi to ba bukatar sai an ta maimaita maka wannan kun fahimci wannan abin da kyau idan na zo na ce da kai yau da safen nan kan wane ne ya share masallacin nan ya fesa masa turare ya goge kaza ya gyara kaza ya shimfiɗa taburma a waje sai na ce dan agaji ne ke na ce maka dan agaji ne ya share masallaci ya shimfiɗa taburma irin magana kenan haka ba bukatar wannan kun gano wannan abin da kyau shi yasa ka'idar ilimin larabci ibn malik a cikin alfiya yace wa hathu ma yuqrafu ja'izun kama taqulu zaidun taqulu zaidun ba'da man ko ba'da man indakuma a cikin baiti ya kawo shi wa hasfu ma yuqrafu shafi abin da an san shi ja'izun ya halata kama taqulu zaidun kaman inda zaka ce zaidu ba'da man indakuma bayan an ce da kai waye ne a wurinku ku sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne a wurinmu ina fata an gane to can daidai yake da wannan abu to haka nan ma ka zalika ba sai an maimaita maka kuma ƙulna ya zarkar ne ne ba abin da ya faru a can shi ya faru a nan abin ya fito waƙad a hatsa na bi maladai kubura ubangiji ya ce haƙiƙa mun kewaye ilimi dangane da shi zulƙarnaini waƙad haƙiƙa a hatsana mun kewaye kuburan ilimi da labarin duk abin da ya shafi waye bi maladaihi duk abin da ke gaba gare shi duk abin da ke tare da shi zulkarnaini Allah ya ce muna da cikakken ilimi game da shi a haƙana kuburan ina fata an gane bi mana mun kewaye da ilimi dukkanin abin da ya shafe shi shine bi maladaihi sai Allah ya ce ni
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce sun ma'atba a sababa yanzu ya zo nan wurin ya gama tattaunawa da su sun ma'atba a sababan sai ƙara nausawa to kaga ya je ƙarshen duniya ta gabar ya je ƙarshen duniya ta yamma to sai Allah ce sun atba a sababa sannan ci gaba da tafiya to yanzu nan ba a ce mana ya yi kudu ko ya yi arewa ba Allah bai bada wannan labarin ba kawai dai atba a sababan ibn kasir ce salaka tsarikan ya shiga wata hanya da ba fa shi kadai bane kuma da rundunar shi na sojoji shi yasa malamai suka ce wai wannan wani irin tafiya yake ina fata an gane har wasu malamai saboda ma wuce gona da iri suka ce wai yana tafiya ne akan gajimare wai gajimare yake hawa dukkan wannan labari ne ta iya yiwuwa Allah na da ikon naɗe mishi ƙasa ina fata an gane don Allah ya nuna mu'ujizan shi wane ne tafiyan kilomita ɗari Allah sai mai da shi kilomita goma innahu ala zalika qadir Allah mai iko ne akan haka to Allah yake cewa summa atba sababan sannan sai nausa ya sake bin wani hanya kuma hatta idza balagha bayna saddaini har ya zo wani wuri tsakanin duwatsu guda biyu yana tafiya sai ya samu ga wasu duwatsu guda biyu amma ba haɗe suke da juna ba ga wannan dutse anan ga wannan dutse anan waje da min dunihima sai ya samu waje da min dunihima kauman sai ya samu mutane kafin ya kai dutsen shine min dunihima gabanin waɗannan duwatsun sai ya tarar da wasu mutane ga duwatsun yana hangowa kuma ga waɗansu mutane da suke rayuwa sai ce la ya kadu ne ya kahuna kaulan in ji Allah su waɗannan mutanen ba sa fahimtar maganan da ake musu ko kuma la ya kadu ne ya kahuna kaulan da ƙyar suke fahimtar magana in ana musu akwai kuma kira'ar la ya kadu na yufkihuna kaulan yufkihuna ita ko ma'ananta da ƙyar suke iya fahimtar da wani maganansu to duk kuma kira'a ce mutawatira ina fata an gane idan muka ɗauki kira'an yafqahuna ƙaula su ɗin in ana musu magana ba sa fahimta in muka ɗauki yufqihuna ƙaula su ma suna magana ba za ka fahimce su ba to saboda me watakila saboda language barrier kenan ko saboda yaren da suke daban yaren da kake daban domin akwai mutanen da suna rayuwa ne su kadai ba mai jin yaren su sai su ko a nan najeriya akwai su idan ka shiga cikin lungunan adama wannan za ka samu kabilun da iyanan suke rayuwa kuma duk duniya babu su sai a wannan wurin in ba allah wa zai wannan abu a niger delta a yanzu aka akwai kabilun da aka yi tunanin nan da shekara hamsin babu su yaren ya bata a duniya gaba daya shi yasa unesco suka ce ya kamata a yi wani abu don kare wannan yaren aka ce don me yaren zai bata aka ce saboda duk duniya an bincika yaren iya wannan yankin yake to kuma yara da ke tasowa ba su iya yaren ba sai fijin ingilish kawai manya da suka iya kuma suna ta mutuwa ta kaga me zai faru nan da shekara hamsin yaren ya bata kenan kun fahimci wannan abin da kyau to balle ko mutanen da suna rayuwa masu kadai a 'yan shekarun baya kaɗan a cikin amazon na brazil an samu mutanen da suwa tsammaninsu a duniya su kaɗai ne ba su taɓa sanin a wani ɗan adam ba da su ga mutane ma guduwa suke an gane ko kuma nan kurkusa an samu a najeriya lokacin mulkin baban gida shekaru talatin da a baya a nan adamawa aka same su duk duniya sun ɗauka su kaɗai ne su ne duniya ba su taɓa sanin a wani adamawa state ba ko wani gongolis ɗin ko najeriya ba san da ita ba wato kuma ba za ka san da wannan ba sai in kana yawon duniya Allah za ka yadda a kwanan nan muka yi wani tafiya a nan a cikin adamawa muka shiga wani wurin da a mashin kawai sai kayi tafiyan awa hudu kuma mota ba za ta shiga wurin ba lokacin da muka shiga wannan jejin na tabbatar da sambisa da gaske ne ina fata an gane dan ana labarin sambisa sai ka dauka ƙarya ne kuma hawa ne ku shiga wannan kwarin ku fita ku shiga wannan tudun da gangara ku fita haka za ku samu wani kawai haka suke rayuwa babu wutar nefa babu intanet ba komai kuma lafiyarsu kala hankalin sakonci ba ruwansu da an cire subsidy ba a cire subsidy ba ba wutar nefa kai ta shafa wannan mtn network ɗinsu ya lalace kai ta shafa ba abin da ya dame su da mtn ɗinka suna can cikin duwatsun suna rayuwa to kaga idan ka fahimci wannan to kaga abu ne mai sauƙi ka samu mutanen da shi zulkarne ne ya ya same su su kaɗai ne a wannan duniya la ya kadu na yafqahu na qawla ba sa fahimtar magana in ana yi saboda yaren su baka ji kai ma ba sa jin naka kalu he suka ce ya zalkarne ne ya zalkarne ne inna ya ajuja wa ma ajuja lallai ya juju da ma juju akwai kira'ar ya juja wa ma juja ita ce wannan akwai kira'ar kuma ya juja wa ma juja to suka ce lallai ya juju wa ma juju kamar yadda muke faɗa da hausa mufsiduna fil ardi mabarnata ne a ban kasa suka kawo shi da ismul fa'il ba sai ba yafsuduna sai suka ce mufsiduna barnan ma siffan su ce kawai ina fata an gane dan ya kamata nan sai yafsuduna suna barna a ban kasa haka wasu malamai ke fassara a'a mabarnata ne in an ce yana barna ya sha bamban da mabarnaci mabarnaci yafi yana barna kila yanzu ne yayi ina fata amma mabarnaci barnan ma kawai siffan shi ne kun gane wannan abin da kyau to sai ya ce suka ce da zulkarnaini to ya aka suke magana da shi tunda an ce la yakadu na yafqahuna qawla wasu malamai suka ce akwai possibility shi Allah ba shi baiwan gane duk wanda yake magana da shi yanda Allah ba shi daman zagaye duniya ai Allah ya san zai haɗu da mutane kala kala to zai ba shi basira da fahimtar duk wanda ya haɗu da shi dan ya ce wa atina hu min kulli shay'in sababa wannan ma ya shiga ciki idan ka zo kana masa duk yaran da kake zai fahimta in yama kai ma sai ka gane wannan baiwa ce ta Allah da ya bashi wasu malamai suka ce yana tafiya ne da waɗansu ƙwararru wajen tarjama da gane idan mutum na magana bakin shi suke kalla su gane me yake nufi to wannan kuma zaka gane haka idan ka san masu bincike dangane da al'ummomin da suka gabata in ka je irin su egypt irin su greece irin su turkey da inda ne mutane suka rayu suka jima irin yankin su palestine su jordan da makamantansu yanzu in kaji irin su ariha wani gari ne sunan shi ariha a yanzu a bincike da aka yi muttafaqun alaihi a wajen malaman tarihi shi ne garin da fi kowanne jimawa a duniya duk garin da yake akwai mutane a ciki to ariha shi fi kowanne dadewa a duniya an fanci wani abin da kyau saboda an yi garuruka sun shuɗe Allah halakar da garin gaba ɗaya ina fata an gane to garin da aka kafa shi bai rushe ba yana nan har yanzu shine na ɗaya a tarihi a duniya to idan ka je waɗannan garurukan irin su iskandariya a cairo ko irin su luxo duk a egypt inda fir'auna suka zauna za a je a samu wata takarda a gidajen tarihi ga rubutun da ba irin rubutun da ka sani ba wani rubutun ma a jikin dutse za a gan shi kaga wani abu kaman kunama wani abu kaman takalmi wani abu kaman allura kaman almakashi kuma wannan haruffa ne alfabet ne waɗannan ne takon da ilimin su fassara waɗannan abubuwa ina fata an gane za su yi wannan wasiƙa ai wane ne rubuta zuwa ga sarki wane ko sarki wane ne zuwa ga wane mu za su yi bayanin abin da wasiƙan ke ɗauke da shi kuma da gaske ne ba ƙarya suke ba su kuma ilimin su kenan ina fata ka gane kar ka yi mamaki ka kalli mai maganan kurame mana wanda shi ba kurma ba ne ba kuma karanta waye ba abin da Allah bai gore wa ɗan adam ba ka ga ya zo na ta fassarawa yana ta haka sai ka ɗauka ƙarya yake kuma kurame da sun gani suna kaga suna ta girgiza kai masha Allah to ilimi kenan Allah ya ce wa atina min kulli shay'in sababa to wannan ma ya shiga ciki suka ce ya zalƙarne ni inna ya ajuju wa ma'ajuj lallai fa ya juju wa ma'juj mufsiduna fil ard mabarnata ne a ban kasa suna shigowa nan suna bata mana amfanin gona su kashe mana dabbobi su bata a rijiyoyinmu da rafukanmu da lambuka da wane ne su kashe mutane su yi rashin mutunci su koma su aikin su kenan saboda shi sarki ne adali ya suke ba shi labari to akwai su azzalumai fa hal naj'alu laka kharjan shin ko za ka taimaka mana mu sanya maka wani haraji ko kuma wani jinga wani lada da za mu biya ka abdullah bin abbas ya ce ana nufin kuɗi mai yawa mu haɗu duk garin nan a yi karo-karo a tara kuɗi mai yawa a baka taimakon da za ka mana ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka sani shamaki tsakaninmu da su hanyar da suke biyowa ta wannan tsakanin duwatsun da kake hanguwa ita ce hanyar shigowarsu muna so ka toshe mana wannan hanya mu sa maka wani ainihin kuɗi da za mu biya kala sai ya ce da su
أجعل بينكم وبينهم ردما kala sai shi zulkarnaini ya ce ma makanni fihi rabbi khairun ai abinda ubangiji na ba ni na mulki da karfin tattalin arziki da yawan sojoji da dukiya da baiwa na tafiye-tafiye da baiwa na ilimi ya fi min alkhairi kan wani kudin da za ku tara ku bani ba na bukatar komai a wurin ku wannan ɗabi'a ce kuma ta mutanen kirki annabi suleiman alaihi salam a lokacin da ya samu labarin bilkis wanda alhuda-huda ya je ya hango birnin yanzu ya bashi labari tsuntsu alaji an yi masu mulki tuni matsiyata ake da su yanzu kawai bala azzalumai makiya Allah annabi Suleiman yana mulkin komai da tsuntsaye da dabbobi da mutane da aljanu wani mai wani mai mulki yake mulkan aljanu yanzu in ya ganshi ma guduwa zai yi ina fata an gane alhudahu da tsuntsu ne fa ya tafi CID a birnin Saba ya je ga wani mulkin da ya bashi mamaki ya dawo ba annabi Suleiman labari kaga rago ya ya tsaya gaban shi kuma bayani yake mishi ina fata an gane akwai rago ɗayan nan yana yawan tunkuri na ya ce aje a kira shi kai karka ƙara tunkuri shi annabi suleiman wallahi dabbobi yake shari'a aljanu ma su kawo ƙara ran kai daɗe akwai matsala fa bayan dutsen lijin nan mutane sun matso gidajenmu misali na bayar fa ba na ce akwai aljanu a can ina fata an gane kaga mulki kenan wanda zai yi fareti fa na aljanu fa kun ga yadda ake fareti a rasha yadda ake vladimir putin ko kuma wannan yaron na south korea na north korea kim jong-un daga nan abin ke fita ya kamata koyi maganan china an gane ko kaga ana fareti yana tsaye sojoji na wucewa da kayan yaki to haka aljanu kyau annabi suleiman aljanu alaji to irin wannan mulkin da aka yi amma ya suka shimfiɗa adalci wata rana da aka zo aka ce da shi ga bilkis bai ce aje a rusa birnin nata ba dan an ce ba ta rana suke bautawa da sai ya fushi ya ce ku je ku tarwatsa birnin su aljanu wane ku dubu goma ku je ku lalata birnin ya ce a rubuta mata wasiƙa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ya ce wasiƙa ce da ta fara da sunan Allah kuma ar-rahman ar-rahim mai rahama mai jin kai tun daga nan ta san zaman lafiya ne ya ce amma fa Allah ta'alu alayya kar ku min girman kai wa atuni muslimina ku sallama ku musulunta bautar rana ku dena shi sai ta tara masana ta ce to gafa wasiƙa daga wurin wane wane wane ya za a yi suka ce wal amru ilayki fanzuri ma za ta amurini ranke daɗe ai ba mu da bakin magana ai na hannu uli kuwatin wa uli ba'asin shadidin wal amru ilayhi mu dai ki bar mu in za a kai hari mu ne da karfi da kaza da kaza da kaza da yanda za a ci nasara a yaƙi amma irin wannan kan duk abin da kika ce shi za a yi sai ta ce to fa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fa naziratun bi ma yarji'ul mursalin mu aika mishi da kyauta kila talauci ke damun shi yake wani magana musulunci aka haɗa kyauta aka tara aka tura annabi suleiman ya ce a tumin dunani bi malin fama ata ne lahu khairun ɗin ma'ata kun bal antum bi hadiyatikum tafrahun ya ce ni za ku kawo kuɗi lalle ba ta san waye ba ne ba ya ce ai abin da allah ya bani na mulki da annabci ya fi wannan shirmen naku to shine shi ma'anan sai ce ma makanni fihi rabbi khairun mulkin da Allah ya bani da tattalin arziki da yawan sojoji da tafiya a ban ƙasa na duniya ya fi wannan abin da za ku tara ku bani ba na bukatan komai me nake bukata fa'inuni bi kuwatin kawai ku taimake ni da ma'aikata da leburori da kayan aiki mai diga mai cebur mai kwangiri mai siminti mai waye kowa ya fa'inuni bi kuwatin duk matasan gari kowa ya fito za a yi aiki aj'al bainakum wa bainahum radima me suka nemi a musu sadda sai shi yace zai musu radima ina fata an gane abinda suka ce da annabi sayyidina zulkarnaini ka taimaka ka sanya tsakaninmu da su saddan sai ce zan sanya tsakaninku da su radiman me yasa ya canja kalma tun abin da suka nema ba shi zai musu ba idan saddan ne a larabci ko labule aka zo aka sanan tsakaninku da mutane sunan shi saddu shine duk shamakin da zai shiga tsakaninka da wani idan labule ne idan zana ne idan ginin laka ne idan ginin blok ne in ginin dutse ne sunan shi asaddu ina fata an gane amma shi radima sai mun karanta za ku ji menene radima Allah da kanshi zai bayyana to anan ya juju ma juju nan suwaye ne shine abin tambaya ina fata an gane saboda akwai labaru kala kala game da su hatta ma Allah ji kan mala aliku makahu kun san shi aiko yana faɗa cikin waƙan shi game da juju ma juju ya ce ‘yan ƙanana da manyan kunnuwa ina fata an gane saboda a labarin da ake bamu su ya juju ma juju wasu ‘yan guntaye ne masu dogon kunne kunnen su ɗaya kai kamar girman taburwa in zai kwanta sai shimfiɗa kunnen shi kunne ɗayan kuma shine mayafi sai lulluɓu da shi kuma a wurin tafsiri zaka ji ana faɗa da duk muna ramin yadda don haka muke ji da kaga wani mai babban kunne ma ka ɗauka jikansu ne malamai suka ce duk tatsuniya ne kawai su ya juju ma juju nan suwa ne ne annabi ya ba da amsa a cikin hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi ce inna allaha ta'ala ya kulu allah maɗaukaki zai faɗa ran tashin kiyama ya adamu ya kai annabi adamu ya kai abul bashari ya dai saura minti na an tafi bukhari da musulun ya dauko takarda malam musa malam su ma minti nawa rage minti hudu kullum dama ba sa tare da kai a kuma su minti shida kuma a gefen nan to a nan annabi yake cewa ran tashin kiyama allah zai ce da annabi adam ya adamu ya kai adamu abul bashar kenan Allah zai kira shi ya ce tun da kai ne baban yan adam kowa kai ka haife shi jikokinka ne da tattaba kunne da hunhun ko saka bahaushe akan hunhun ka rasa inda aka samu wannan abu to duka annabi adam ka abe ma san yanzu iya abin nan shi ba dan malaman tarihi ba hadisi bane suka ce kafin annabi adam ya rasu da 'ya'yan shi da jikoki da tattaba kunne da tattaba hanci da tattaba ido duka ka hada sai da suka kai dubu arba'in da wani abu kafin Allah karɓi rayuwar shi kama yuqal ina fata an gane to Allah zai ce ya Adamu ya kai Adam fa yaqulu annabi Adam ya tashi yace labbaika wa sa'adaika ya Allah na amsa maka sai Allah ya ce da shi fa yaqul ib'ath ba'san nari ebo rabon wuta a cikin mutanen kanna a cikin 'ya'yanka da jikokinka wuta tana buƙatar rabonta ebo mata sai ya tsaya na zazzara ido an ce a cikin 'ya'yan da ya haifa ya ebo wa rabon wuta ya bata fa ya ƙulu sai ya ce wa ma ba a nari ya rabu ya ubangiji menene rabon wuta kuma ka san wuta menene kashin da zan iba na bata fa ya ƙulu sai allah ce da shi min kulli alfin tis'ami'atun wa tis'atun wa tis'una ilan nari a cikin kowane dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da tara ka zuba su a wuta ka ɗau guda ɗaya sa aljanna a lokacin kowa hankalin shi ya tashi kowa ya ruɗe a cikin dubu guda ɗaya tafi aljanna casa'in ɗari tara da casa'in da tara su tafi wuta 99 guda uku kenan triple 9 haka ne ko ɗaya ne kawai zai tafi aljanna annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wahidun ilal jannati kwaya ɗaya zuwa aljanna fahina izin a wannan lokacin ana faɗan wannan kalma idan kowa ya ji ya ce yi shibu sahiru sai ga yaro ƙarami ya yi furfura yaro ƙarami kan shi zai koma fari tas a filin kiyama wata da kullu za ta hamlin hamlaha a lokacin da duk wacce take da ciki za ta haife shi a take a lokacin duk macen da aka tashi kiyama tana da ciki da ta ji wannan maganan kawai take za ta aihu saboda tsaban tsoro da firgici annabi yake cewa wataran nasa su kara kaga mutane suna layi kamar wanda suka sha giya amma hon bai su kara amma kawai firgici ne da tsoro ba buguwa suka yi ba walakin na azabar lahi shadi azaban Allah ce kawai mai tsananin ta birkita kowa ya ce a wannan lokacin fayuqal sai a ce da shi inna fikum ummataini Allah ce annabi adam a cikin 'ya'yan naka al'ummomi guda biyu ne 'ya'yan da ka haifa ai kashi biyu ne ma kana tafi shay'in illa kasratahu akwai ɗaya kason duk abin da suka shiga cike sun yawaita shi ya ce ya ajuju wa ma'ajuju daga cikin 'ya'yanka na akwai ya juju wa ma'ajuju sun yawa a duniya sun cika duniya to shi na anan sai malamai suka ce to tabbas ya tabbata mutane ne da nassi daga bakin annabi kun fahimci wani abin da kyau dan annabi ya faɗi cewa Allah zai ce da shi 'ya'yan naka a cikinsu akwai ya ajuju ma ajuju to wannan ke nuna su waɗansu halitta ne da sun ninnin kamu yawa Allah kaɗai ya san yawansu na? malam musa ya ce a cikinsu za a yi ba ko ina fata an gane ai gaskiya ne in ba a cikinsu ba ne akwai matsala ai to kai kafin a gama da annabawa da sahabbai da waliyyai da salihan bayi a zo kanmu ya'yan jagaba ya an samu matsala ai alaji kai a filin kiyama da kaga wani kasan wallahi shi za a dauka kai kasan baka ciki yanzu an ce a kawo mutum dubu a cikin dubun za a zara guda daya sai aka yi rashin sa sai da abubakar na cikin dubu mu dinnan mun san wallahi ba ma ciki wallahi tallahi ba ma ciki dan tun annabi kan yabar duniya ya ce abubakar dan aljanna ne annabi kuma ba zai karya ba sai ya jina umar sai ya jina usman sai ya jina aliyu ga sasan da usaini kai ina zaka je babu to shi yasa za a taimaka a hada mana da ya juju ma juju rahaman Allah kenan ko to da wannan nassin ne malamai suka ce ya ajujo ma ajujun nan mutane ne to suna ina ina fata an gane shi na waɗansu da suka tashi rena waɗansu suka ce ai suna 'yan china sabon sharri kawai akwai malaman da suka ce wa 'yan china suna ajujo ma ajuju gashi suna ta shigowa afirka ina fata an gane to wannan maganan gaskiya ba daidai bane ba amma babu lokaci za mu tsaya anan su wane ne ajuju ma ajuju an tambayi zurkar nemi ka yi mana shamaki ka sa mana sadda ya ce zan samu kuradama ya za a kare sai Allah ka mu gobe insha Allahu abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala Allah ta'ala ka ainihin tausaya mana ka mana rahama ka karba mana ibadunmu lokaci ya ja sosai na ga malam Musa ma saura minti biyu subhanakallahumma rabbana bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم